أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci idan za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala kuma muna nan cikin babin da yake magana abin da ake aikata ma wanda ya zo gargara da kuma yadda ake yin wanka ga shi mamaci da da masa likafani da sa masa turare da kuma ɗaukan shi zuwa ga uh, wato kabarinsa jiya mun so makaratu a cikin wannan babi yau kuma za mu ɗora insha Allahu wannan shine darasinmu na talatin da tara in Allah ya yarda. Uh, Malam ya ce, wa yustahabbu an so Allah ya hu ha'idun wala junubun. Shi wannan wanda ya zo gargara ɗin, to an so kada mai haila ko kuma mai janaba ya kusance shi inda yake. an yana cikin wannan hali na rashin lafiya kan gashi ya kai wato ana ganin wannan dai tafiya zai yi to za a yi restricting ɗin masu shiga wajen shi yawa to kaga kuma to kaga wani ya al'amari ne wanda yake babba ka zo za ka shiga wajen ɗan uwanka kaga ai za a yi screening kenan to amma screening ɗin shi ne dama a karantar da mutane in ka san kada da janaba kada ma ka shigo in kin san baki da baki cikin tsarki kada ki shigo saboda ana son wajen ya zama to mai tsarki ne shine muka yi karatu a baya ai in shi din ma zai samu ya kasance a cikin tsarki to shi ma ya kasance a cikin tsarki din da shi kan shi mara lafiyan inda yake zaune tufafin jikinsa da ma ɗakin ga baki ɗaya dai ya kasance mai tsarki saboda haka tunda ana son ya kasance cikin tsarki to ba a so mustahabbi ne mai haila da mai janaba su nisance shi. Wa arkhasa babul ulama'i, shashin malamai sun yi rangwame fil qira'ati inda ra'asihi bi surati yasin, wato a karanta surati yasin a daidai kan shi. Shashin malamai suna ganin hakan yayi, amma walai yakun zalika inda malikun amrun ma'amulan bihi. a wajen Imam Malik baya ganin wannan karanta surat Yasin ko kuma wani sashi na Alkur'ani ga wannan wanda yake ya zo gargara baya ganin wani al'amari wanda za a aiki da shi. To wannan shi ma an gama da shi. Wala ba sababu laifi bil buka'i da yin kuka bid dumu'i ta hanyar zubar da hawaye lokacin da shi wannan wato wanda ya zo gargara ya cika. Babu laifi a yi kuka. saboda al'amari ne girma ya riga ya iso to amma kukan nan kuka ne wanda kawai za a dinga ganin hawaye na zuba ba kuka ne wanda za a dinga ɗaga murya ana ihu ba mun gane ko ya ce hina izin wa husnu ta'azzi wa tasabbur ajmal amma duk da haka kyakkyawar rarrashi shine ta'aziyya ma'ana rarrashi kenan kyakkyawar rarrashi watasabbir da haƙuri ajmal shine yafi limanista ɗa'a ga wanda yake da iko a ce ka kasance mai rarrashi lokacin da aka yi rasuwan hankali ya tashi to amma ka kasance kowa ya kasance mai rarrashin ɗan uwansa mu yi haƙuri fa abin da ya faru da mu kenan mu yi haƙuri mu yi haƙuri wannan shine yafi yawa amma wanda wani ba zai iya ba to babu laifi wanda ba zai iya ba yi kuka kukan shi ma sauki ne a wajen shi amma kuka ba mai fitar da harafi ba kuka wanda zai fitar da hawaye kadai limanin sada'a wayan ha an yi hani an surahi wani ya hati wato da yin ihu mun gane ko wani ya hati da abin nan da ɗaga murya wajen wannan kuka ɗin wasu da faɗan maganganu wanda suke ba sa cikin shari'a shi ya mutu kai ma kana cewa ka mutu shi ya mutu kai kana cewa yau na mutu na lalace shi ya mutu kai kana ihun cewa bangon gidanku ya faɗi bi ma'ana mai ɗaukan ɗawainiya ya faɗi ya za a yi a Allah yana gani Allah duk wanda zai rayu zai rayu ko da uwa ko ba uwa ko da uba ko ba uba mai rayuwa kan zai rayu eh, sai ta ɗauke uwan ta ɗauke uban gabaki ɗaya Eh, akwai da yawa wanda sun zo duniyan nan ma ba su taɓa ganin gatuman nasu ba Eh, ba za su iya ko sun ganta ko yau su ta fito duniya su ganta ko ba za su shaida ta ba saboda ta rasu tun suna can kan ƙanana da ran da aka haifi ran da ta haihu ma ranar ta rasu sai dai a goya mata wannan ɗaɗin to haka ne wannan al'amari yake sai a ba ma juna haƙuri walaisa fi gusu to an gama da wancan mun shiga batun wanka walaisa wannan shine abin da ake aikata ma shi mamaci din kafin ya mutu da daidai lokacin da ya mutu to yau gashi mamaci din ya rasu dama an ga alamomin tafiyar sun gama bayyana mun gane ko waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma iznil masaq mun gane ko shikenan ga baki ɗaya an riga yanzu an koma wajen mahalicci shi dai wannan ya rasu ko ba zai dawo ba to menene za a yi daga wannan waje din sai batun wanka sai batun shiri zuwa ga ma- zuwa zuwa kai shi gidan shi na ƙarshe shine malam yake cewa a wannan waje ah, walaisa bai zama wai fi gusulin mai yi wajen wanke mamaci haddun akwai wani iyaka wai a ce guda nawa ne za a wanke shi so nawa za a yi masa wannan wanka din walakin sai dai abin da ake so yunka a tsabtace shi wa yadda sannan kuma a wanke shi witiran ya kasance witiri bi ma'ana ko a wanke shi sau ɗaya ko a wanke shi sau uku ko a wanke shi sau biyar ko a wanke shi sau bakwai duk dai wankan dai da za a yi kasance wutiri a wutiri ake tafiya Eh, bima'in ana wanke shi da ruwa wa sidrin da magarya wa yuj'alu ana sanya fil akhirati a wanke shi na ƙarshe ana sanya kafuran wato turaren kafur to wannan wajen wanka shi ma eh, yana da kyau kowa ya iya wannan wanka din saboda kowanne akwai wanda ya cancanta ya yi masa wannan wanka ba kowa ba ne an yi rasuwa ka ga da wanda ya cancanta ya yi wanka da wanda bai cancanta ya yi wanka ba duk an ja tsatsaya kowa wai zai masa wanka shi wajen wankan mamaci ana gabatar da wane ne domin akwai mamacin da zai ce shi wane ne yake so ya masa wanka to wannan shi ake gabatarwa duk wanda ya ce ga wanda zai yi masa wanka to za a nemo wannan wanda zai masa wanka ya zo ya yi masa sai da in an rasa yawa kuma babu wai wani a'a bai iso ba kaza kaza a jira ya iso din mun fahimci wannan to in babu wanda za- in bai yi kuma wasicin cewa ga wanda zai masa wanka ba ka san samun yin wannan din fa sai wanda yake kusa da Allah sosai shine zaka ga ya ce to ni fa in na rasu ga wanda to wanda yake cewa ga wanda zai masa wanka kan ai kaga zuciyan shi yana nan kan hanyar tafiya kawai yake ya shishirya mun gane ko ya shirya ma ga wanda zai yi masa wanka ga waɗanda za su sa shi a cikin kabari wasu suna cewa ma ga wanda zai yi masa sallah to wayannan duk za a gabato ana yin rasuwa ya ba da wasicin ne masa wanka in ya bayar sai a nemo a ji a faɗa mishi to ga wani ko ga wance ta rasu saboda haka za a yi mata eh, ana jira a zo a yi mata wanka to ana gabatar da wanda ya ba da wasici in babu wanda ya ba da wasici to sai a nemo waɗanda suke su ne ahali ga wannan gawa ɗin suwaye suka fi kusa da wannan mamaci ɗin su kaɗai ne su ne na biyunsu To kaga ashe in haka ne ya kamata kowa ma ya san yadda ake yin wanka. Wani za ka ga ahalin shi ne, shi ne ya cancanta ya yi wanka kamar uba, ɗa uba ya rasu ga ɗa. To amma ɗa kuma shi bai iya wanka ba. Ko babu wanda ya cancanta ya masa wanka sai wannan ɗan. To shi kuma bai iya ba. Sai ga ana ta nemo mutane ku zo a yi ma wani wanka. Kai Ba za ka iya masa wanka ba. to in babu ahalin fa shine fa ba za a tafi dai ba za a wanke shi ba to in babu ahalin shine kuma sai a nemo wa'yansu daga waje su zo su yi masa wanka sannan kuma namiji shi zai wanke namiji mata su wanke mata za mu yi karatu a nan har inda aka je gashi mace ta rasu kuma babu mace wanda za ta yi mata wanka ga namiji ya rasu kuma babu wani namiji wanda zai masa wanka ya za a yi amma tsakanin miji da mata kuma wannan wanka ya halatta miji ya wanke matan shi ko kuma mata ta wanke mijinta wannan babu komai a ciki to shikenan malam ya ce walaysa fi ghusl al-mayyit hadin walakin yunqa wa yaghsul witran bima'in wa sidrin wa yaj'al fil akhirati kafuran wa tasara awratahu ana suturce al'auran shi wannan mamaci din lokacin duk da za a yi wanka al'auran shi a suturce yake ga baki daya wala tuqallamu azfarahu ba a yanke komai ba a yanke mishi wannan zufur farce ba za a ce gashi ya bar farce yanzu a yanke ba mun gane ko wala yuhlaqu sha'rahu ba a kuma aske mishi ba a yi masa aski da irin askin da ya mutu da wannan askin za a bar shi da wannan askin kuma za a kai shi to amma yau sai gashi an zo yanke mishi farce to ya yanke farcen wannan abin da aka yanke na farcen haka za a tattara sa a cikin littafin shine shari'a din sai aka zo aka yi masa aski an ce ba a yin aski sai aka ga kai wannan zai je haɗu da mala'iku da wannan carko-carko na kai wani kawai sai sa reza ya abin nan ya masa aski to sai a tara gashin ga baki ɗaya sai a sa cikin likafanin ya tafi da kayan shi shi ne shari'a in har an yi to ya tafi da su a cikin likafanin shi amma ba a yi haka za a bar yadda mutum ya rasu haka za a bar shi mun gane ko ba za a cire komai a jikinsa ba in dai halittar shi ne ba za a cire ba haka za a bar shi shi ne ya ce ba za a yi masa ba za a yi masa abin nan ba ba za a yi aski ba in aka zo kafin a soma wankan wa yu'saru batnahu asaran khafifan ana ana matsa cikinsa matsawa wanda yake khafifan mai sauki saboda mai duk abin da yake so daman yayi waje ta wajen fitsari ko ta wajen gayaɗi zai fita a wannan lokaci mun gane ko saboda kada sai an tashi zuwa cikin kabari sai kuma wannan ɗin ya biyo baya so to ana matsewa duk abin da dama yake kusa da ya fita zai fita a daidai wannan lokaci ɗin wannan shine abubuwa na farko da ake yi wa in wubi'a wa in wubi'a idan aka yi masa alola wudu as-salati allola irin na sallah fa hasan wannan yayi a cikin wanka ɗin, amma wa laisa bi wajibin ba wajibi ba ne, wa yi ƙallabu lijanbihi fil gusuli, to a juya shi lijanbihi zuwa ga sasanninsa wajen yin wankan shi ma ahsan shi ne ya fi. Wayan ujilisa har in za a sami ikon kuma zaunar da shi a lokacin da za a yi masa wannan wanka ɗin, to fa zalika wasu wannan duk abu ne wanda yake mayarwaci. Mun gane ko? Wala ba'asa to shi ke muje wala ba sa babu laifi bi gasli ahadi zawjaini ɗaya daga cikin ma'aurata ya wanke dan ya wanke sahiba ko dan uwan shi min gairu baruratin ba tare ma da wani larura ba to wal mar'ati mace ta mutu wanda ta mutu fi safar a hali na tafiya la nisa ma'aha babu mata tare da ita wala maharama minar rijali babu kuma maharaminta daga cikin maza to falitayammin rajulun waje hawa kaffaiha iyakaci a wannan lokaci sai a yi mata taimama babu mata babu kuma maharaminta duka mazajen da suke wajen wanda za su iya aurenta ne mun gane ko to a wannan lokaci sai a yi mata taimama a fuskanta da hannayenta shikenan ita wankanta kenan mun fahimci wannan ko walau kana almayyit rajulin to idan kuma yau mamacaccen namiji ne fa shi ma sai a yi sai mata su yi masa taimama fuskan shi ko ya dai da hannunsa ilal mirfiqaini zuwa mirfiqain shi wa illan yakun ma'ahunna rajulin yaghsiluhu wala imra'atun min maharimihi eh babu wancan wawun din illam yakun ma'akunna zaka ga za ku ga wawun ana ya wato babu wawun din illam yakun ma'ahunna in tare da wannan matan babu namiji ya gasuluhu wanda zai wanke wannan mijin din wala imra'atu wannan mamace wala imra'atun babu mata min maharimihi daga cikin maharraman shi to shikenan to sai sai sai su matan su yi masa temama kamar yadda su ma maza za su yi ma mace temama in tara su babu ma, babu maharami babu kuma mata to in kana in ya kasance ma'almaiti tare ma'almaita tare da wannan mamace zu muhramin akwai wato maharrami ga salaha ya wanke ta amma in ya tashi wanke ta zai wanke ta min fauki sobi a saman tufafinta ne wanda ya sirja mi ijasadiha zai suturce dukkanin jikinta to yanda za a yi wannan wanka kenan wannan kaga daidai wannan waje ya faɗa mana su wane ne za su yi wanka wa mamaci to hakan kuma za a yi na farko kamar yadda muka faɗa nemi wanda ya yi wasici in babu a nemi makusanci in babu to shi kenan sai a shiga a nemo maza su zo su wanke shi in namiji ne hakan na mamace za a nemi wane ne ta ba da wasici ya mata wanka in babu to sai a nemo mata muharramai bi ma'ana mata makusanta ƙanne yayu uwa ko ‘yan uwa sai su yi wannan wanka ɗin in babu kuma sai a nemi sauran mata sai su zo su yi wanke in kuma babu in gashi mamaciya wanda ta rasu amma babu cikin mata ma gaba ɗaya to shi kenan za a yi mata amma sai a yi mata taimama haka shi ma namiji sai rasu a cikin mata babu maza shi ma sai a yi masa taimama ba za a bar shi haka ba to wai stahabbu an gama da batun wanka za kwana nan kuwa to shi kenan ya ake yin wannan wanka ɗin tunda yanzu za mu shiga ko da ke muna nan dai a cikin wanka ɗin amma dai yanda dai ake yin wanka na mamaci kamar yanda ake duk wani wanka ne wanda yake na na shari'a haka ake yin wanka wa mamaci ba wai wani sabon al'amari ba ne fil da za a ce ga shiga waɗanda kuma suka iya yi su ne za su yi muddin kana yin wanka na shari'a za ka iya yin wanka wa mamaci sai dai kawai kai kaɗanka ba za ka iya yin wannan wanka ba sai ka samu mataimaki wanda zai taimake ka wajen ɗagawa da juyawa to amma babban abin yadda dai ake yi yadda dai ka san yadda ake wanka na farko ruwan wanke shi da za ku yi na farko to ya kasance an masa wanka ne na tsafta duk wani datti da yake jikinsa an gama wankewa ana so a ɗumama wannan ruwa in za a yi amma ba wai yi zafi sosai ba ya kasance ruwa ne wanda ba mai sanyi ba sai a masa wanka na farko an cire dukkanin datti da yake jikin shi mun gane ko sai wanka na biyu ka za a yi wa inda har aka yi wanka na farko na cire datti to kaga za a yi wanka uku kenan tunda ba za a yi wanka biyu ba yawa na biyu sai a yi masa kaman ɗauraya an ɗauraya jikin shi to na ukun sai a zo kan asalin wankan da za a yi in an kwantar da shi in a kwance yake in kuma an samu dama har aka ɗora shi kamar inda a ce akwai irin gado na na waya ɗin nan mun gane ko to da shi ne zai fi daidai sai a yi wankan a tsaye to amma in babu wannan dole dai a tsuguna za a yi wanka ɗin za a kwantar da shi a kan tabarma ya an kwantar da shi a kan tabarma to za a lullube shi a lullube yake a hakan ba wai za a cire shi bane kamar yadda ake yi ma yara wanka a lullube za a masa wanka din shi ne wanka zai sanya tsumma a hannunsa yanzu muna an samu glove din nan irin na asibiti to shi kenan sai mutum ya sa safan hannu ka sa safar hannu shi wannan wanda zai taya ka wanka shi ne mai zuba maka ruwa kai kuma kai ne mai cuccuɗanya jikin shi za a soma daga wanke daga cibiyan shi zuwa gwiwan shi kamar wanka dai na farilla shi kenan an gama da wannan to sai a zo a wanke a wanke tsagin jikinsa na baya sai a masa alola har a zo kan shafan kayi to nan kuma sai a wanke kan nan sau uku shi ma to sai a zo a wanke gefen jikinsa na ba- na dama a wanke gefen jikinsa ya an zo aka wanke zuwa zuwa cibiyan shi aka wanke wannan shi ma zuwa cibiyan sai a zo a wanke kafafuwan shi shikenan fa an gama ba wani al'amari ne da za a je ana ta shela ina masu yin wanka suwa za su yi wanka kaza kaza kaza ba yawa to shi dai wannan mai taimako ko uku ya isa wannan mai zuba ruwa wannan mai rikewa wannan kuma mai yin wanka za a yanzu an suturta in aka kwantar da shi din za a ɗauki mayafi a sanya a kan shi ba za ku buɗe shi ba so to shi wancan yana zuba ruwa ta ciki wannan kuma hannunsa yana ciki yana wanke duk inda za a wanke yana wanke duk inda za a wanke to shi kenan yadda wankansa yake kenan iyaka iyakansa kenan to saboda haka yana da kyau lallai mutane a san yadda ake yin wannan wankan watakila ne bi ban sani ba da muna da bidiyo din yadda ake yin sa a aikace wani lokaci can a zaria aka yi wannan darasi na yadda ake yin wanka din a aikace to an ɗauki bidiyo ban san yanzu inda zan tsinci wannan abin nan ɗin ba da za a iya sa mutane ma a wayoyinsu kowa ya gama ga yadda ma ake yi din. ko shikenan kowa ya gani kana gani ka gani shikenan ka ɗauka yawa idan in ta faru shikenan sai a yi Allah ya taimake mu na eh na eh za a iya yi yana tambaya ne mutum ya kasance yana da najasa a jiki kaga maganan da muka yi kenan na koyo ko jiya in zai samu a ce shi wannan wanda ya zo gargara yana cikin tsarki to amma ai yanayi ne da ya zo watakila ko accident ne ko kuma makamancin irin waɗannan sai ya kasance ya rasu ba a cikin tsarkin ba to yaya za a yi to shin za a iya wanke shi da omo da sabulu za a wanke shi da omo da sabulu har da soso saboda a fitar da wannan najasa daga jikin shi a fitar da wannan kazanta da yake jikin shi har ma za a iya sa masa wannan domin kamar wanda jini yake fita ai har a gama wankan jini yana fita wani zaka gani har a likafanin za a samu wannan jinin to za a iya samu su auduga nan duk a toshe inda jinin ma yake fita din ga baki daya to in an yi wannan na farko kaga an wanke shi an cire wannan dattin ga baki daya na biyu kuma sai a ɗauraye shi na uku sai a yi masa wanka ɗin wannan na ukun shi ne wanka na mamaci na eh eh shi ne abin ma da ake yi na farko in aka zo kafin a yi wankan tsarki ake so mai yi mishi za a yi masa tsarki tas hakan shi ne abin da ya shafi har wannan jinin da yake fita ko kuma bayan garin da yake jikinsa to duk a nan ne za a wanke shi ga baki ɗaya yoyin an wanke in abin density na wato a girma na wannan najasa da sauransu yayi in aka gama wannan sai a ɗauke shi daga wannan bigire ɗin sai a matsar da shi inda yake da tsarki tabirman take da tsarki sai kuma a yi wancan wanka a kai saboda kada a bar shi a cikin wannan tabirma take da najasa aka wanke shi a kai sannan kuma a sake yi masa wanka ɗin na ƙarshe a kai yawa kaga najasar za ta iya haɗuwa da wannan ruwa na wankan da aka yi na ƙarshe ɗin. Wa alaikum salam.
sama garyan nan Eh.
an zo yin wanka na karshe ne za a sa ko kuma eh a cikin ba a wanka na ƙarshe ba ne shi ai magaryan baki ɗaya kamar yanzu ne batunmu na su sabulu ɗin yawa shi wannan ba a na ƙarshe ba ne a wankan tsakiya ne shi na ƙarshen ko abin da ake so a sa kafur mun gane ko kamar yanzu yadda muke sanya turare yau to amma kaga muna sa turaren ne bayan wankan dama shine tahannuf ɗin shine a sanya turare a inda gabaɓuwansa da yake yin sallah goshi hanci hannaye kafa da kuma sauran jikinsa shine ta hannu to wannan shi magari ana sa shi kaman duk a- kaya ne na tsarkake jiki ga baki daya yau ba a na ƙarshe ba ne a na tsakiya ne ko a na farko na ok to alhamdulillah abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu nabiyil karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين